الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توشي قبا دا درسي نشيدة كينا ينزكو أشافي نا أشيرين دا هدو كاركشن الفصل الثالث أنا بياني أكن dalilan da yasa Sheikh Usman a yayi jihadi to malaye ne muna bayani daga littafinsa ta'limul ikhwani bil umuri allati kaffarna biha muluka sudan yace wa idza tamahhada lakum haza idan wannan ya zama matsayin shimfiɗa gare ku kan abin da zan kawo to fa'alamu ku sani annal umura allati kaffarna biha muluka sudan al mazkurina khamsatu umuri dalilan da ya samu ka kafurta sarakunan hausa abubuwa guda biyar ne وهي مما أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وأبوبوان nan guda biyar dukkan musulmi sun yi ijma'i kan cewa ba sa fitowa daga kowa sai wanda yake kafiri al'awwalu na farko ta'zibu ta'ibina azabtar da waɗanda suka musulunta allazina aslam waɗanda suka musulunta idan kan musulunta to sai sarakunan su kama ka su ta azabtar da kai sai ka ce ka bar musulunci ka koma kafirci wannan aikin waye aikin su fir'auna da su abu jahal da sauransu da suka dinga yi wa su bilal da sauransu wa haza min ma'uli mafihim darura daruratan wanda ya daga cikin abin da aka sani daga su sarakunan a larurance abu ne wanda yake sanannen abu la yunkiruhu illa aljahilu bi halihim ba wanda zai inkarin shi sai wanda bai san halin su ba awil mu'anidu ko wanda ya sani amma kan garare ne wa hadhihi alkhaslatu to wannan dabi'a saddu kaseeran an tauba mafi yawan mutane sun kange su sun hana su musulunta su tuba da abin da suke na kafirci wa huwa kufrun qat'an wannan kuma kafirci ne saddun an sabilillah lakin labin nazari ila zati inda ya zamo kafirci ba wai kallon zatin shi saddin ba bal bin nazari ila annahu dallun ala rida bin ruju'i ila al-kufri fil batin domin wanda ya kama musulmi ya ci gaba da ya mai azaba ya ce dole sai ya ce ya yi rida sannan ya daina ya mai azaba kaga me ya nuna kenan ya yarda da kafirci shi ne to in bai da kafirci ba me yasa zai dinga yi ma musulmi azaba har sai ya bar musuluncin ya koma ya koma kafirci kaga yanzu wurinsa kafircin ya fi mi ya zaɓi kafirci akan mi akan musulunci to ta wannan fuska aka kafurta su ko da bai faɗa da baki ba wasaddun an sabilillah kuma kangewa ne daga hanyar Allah fi zahir a fili wa hazar rida to da wannan yardar tasu na mutane su ci gaba da wanzuwa cikin kafirci wa hazar saddu da kuma wannan kange mutane da suke suna hana su musulunta to kufurun bi ijma'il musulmi na shehu usman ya ce wannan kafirci ne da ijma'in musulmi duk wani musulmi ya yadda wai ijma'in ba ma na malamai ba ne kaɗai wale an na haza sadda kuma wannan kangewar wa haza ta'aziba da wannan azabtarwar min khasa'isi af'alil kafara ba wa'inda ke yinsa sai kafirai musulmi kan sai dai ya karfafe ka ka ci gaba da ni da musulunci qala ta'ala wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda wa fi qira'a wa sadda anis sabili kuma yana kange mabiyansa daga hanyar Allah su fahimci hanyar Allah to mala ya kawo ta ne bisa ga waccan kira'a din wasadda wa qala ta'ala allazina kafaru wasaddu an sabilil kaga kafaru kuma aka ce bi to aikin kafirai ne wa qala ta'ala ala la'natullahi ala zalimin allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna ha'iwaja aikin kafirai ne duk wanda kaga yana yin sa kafiri ne ko da bai furta ba cewa shi kafiri bane ko da yana da awon musulunci to wannan abu na farko kenan daga cikin abin da su sarakunan Hausa suke yi asani na biyu ta'zimul ashjari wal ahjari wal ahjari wa ghairiha bi dhabhi laha sannan in za su yi yanka kuma suna yi ga bishiyoyi itatuwa da duwar wasu wanda yanka ana yin shi ne saboda saboda Allah subhanahu wata'ala eh to su ga waɗannan abubuwa suke yin yanka as-salisu na uku ta'zimuha bit-tasadduqi laha kuma suna yin sadaka ga ainihin itatuwan da sumi da su duwar watsu da sauransu eh wanda sadaka ana yin ta ne saboda Allah subhanahu wata'ala saboda haka idan suna neman wata bukata to sukan yi sadaka da niyyar sadakan sun yi ta ne ga waɗancan abubuwa don bukatar tasu ta biyar to wannan kafirci ba wai sadaka suke ɗauka suna kai wurin itatuwa ba arrabi'u na hudu ta'zimuha kuma suna girmama duwar watsu da itatuwa bil luju'i ilaiha fi su'alil hawa'ij suna karkata ga ainihin duwar watsun wajen roƙonsu su biya musu bukata ko roƙon bukata inda ha agunsu e kowanne suna yi wani zubin su kira dutse ya yaye musu bukata wani zubin kuma su je su faɗi buƙatar su inda dutsen wai don dutsen ya ji sai ya biya musu wannan buƙatar to hadhihi al-umuru thalathatu waɗannan al'amura guda uku al-mazkuratu waɗanda aka ambata ba'da al-awwali bayan wancan na farkon na ta'dhibu ta'ibina to uku din nan mimma ulima fihim daruratan abu ne wanda aka san shi a darurance sanannen abu ne duk wanda ya mu'amalance su ya san suna waɗannan abubuwa la yunkiruha illa al-jahilu bi halihi ba wanda zai inkarin abkuwar su gare su sai jahili ga halin su awil mu'anidu ko kangarare wa hiya kufrun aidan kuma su ma kafirci ne li'annaha ibadatu li ghairi llahi qad'an saboda waɗancan abubuwa dukkan su ibada ne to sarrafa su ga wani Allah kafirci ne yanke min haisu ta'zimul majkuru mazkuru saboda wannan girmamawa wanda Allah kaɗai ake wa shi amma sai suka ba itatuwa da duwatsu li'annahu ta'zimun khassun billahi saboda girmamawa ce wadda take banta ga Allah kaɗai alkhamisu dalili na biyar da muka kafirta su min al'umuri allati kafarna biha muluka sudani allazina kanu fi hadhihi albiladi fi hadhihi alazmina shine muwalatul kuffari to ka gani jibintar kafirai kuma jibinta ta aƙida jibinta ta jin haushin musulunci ba wai jibinta ta neman abin duniya ko matsayi ba to shine mala yake cewa allati hiya muzaharatuhum shine taimaka ma kafirai da suke yi wa himayatuhum da ma ba su kariya in an zo za a yaƙe su wa nasiru jiyushihim da taimaka ma rundunoninsu ala jaishil musulmi na akan rundunar musulmi min gaida ta'awilin kuma ba tare da wani ta'awili da suke da shi wanda za su iya fakewa gare shi ba kama a ce sun yi haka ne don sun wani abin duniya ko mulki la to wannan shi ma kafiri ne wa man yatawallahum minkum fa innahu to wannan shi ne وقال أيضا في كتابه نجم الإخوان يهتدون به في أمور الزمان شما الشافي نا دريبيو دا أربعين دا بكوي زوانا دريبيو دا أربعين دا تقوس وأما بيان ما كفرناهم به أما بيان أبن دا مككافر تسراكنا دشي فألم كسني أن بعضهم للي ساشنسو ملوك السودان وأتباعهم لم يدخل في الإسلام أصلاً to akwai wanda gaba ɗaya ma cikin sarakunan shi bai ma shiga musuluncin ba wala ya shukku ahadun anna haula kufarun qat'an kuma duk wanda adda wannan sifa ba wanda ke shakka cewa kafiri ne ko akwai wa amma allazina yad'una al-islama to wannan wani bangare na sarakunan kenan saboda haka sarakunan na Hausa kashi kashi ne akwai wanda bai taba shiga musulunci ba wa amma allazina yad'una al-islam amma masu da'awan musulunci minhum daga cikin su kaffarnahum mun kafirta su bima kaffara bihi al-magili da abinda magili ya kafirta wani basaraki abdul karim al-magili fi san ali wani kafiri ko basaraki da ake kira san ali to yayi fatawa akan kafirta shi shi ma irin wannan sifa yake da ita wa awanihi da waɗanda suka taimaka masa ya faɗi haka fi kitabihi ajwibatu as'ilati askiya da kuma wa kitabihi da littafinsa misbahul arwahi fi usulil falahi to ya faɗa cewa san alikafuri ne kuma yana sallah yana azumi da sauransu to wannan shi ne amma yana ayyuka na kafirci wahum annahum yu'azzimuna ba'd al-amakin malai ce sarakunan su waɗanga kenan masu da'awar musuluncin kenan an gane irin su shi bawa irin su na fata irin su shi yunfa to zaka ga suna girmama sashin wasu wurare wa ba'dal ashjari da sashin wasu itatuwa wal ahjari da duwar wasu bizabhi was sadaqati anha da yi musu sadaka wa yasta'inuna bil kuhani in sun shiga bala'i ko suna neman taimako kuma suna nema daga bokayi was sahara da matsafa iz jami'u zalika kufrun qad'an duk wannan kafirci ne to amma duk da haka ba a yake su ba to ka gani to ka gani shi ne ai aka samu wasu suka zo su kuma ga kabuburan nasu suna ta abin da sun kaga dama المبحث الثاني bari mu yi a gurguje asbabu hijrati Sheikh Usman wa jihadihi Al-Sheikh Usman ibn Fodwe rahimahullah awwalu man qama bil jihadi fi hadhihi al-bilad wa'annan kasashe da Hausa to shine farkon wanda ya fara tsayuwa da jihadi kamin sa ba samu ba eh قال الشيخ الوزير جنيد رحمه الله في كتابه ضبط الملتقطات من الأخبار المتفرقة في المؤلفات شافي ثلاثين له أزوى النبي يكي توعي لم كسني أن الشيخ رضي الله عنه أول شيني فركم من أقام الجهاد بهذه الأرض أو أن قصى شيني فركو با وند يغباتيش كما وجد النصرة يا سامو تيمكو وقد أراد ذلك qablahu an samu wasu malamai sun yi nufin su yi jihadin amma ba su samu dama ba kama alhaju askiya ya samu daman shi ma ya jihadi bison gai waccan da muka yi bayani a kanta mutumin mali ne mali wa aradahu shaikhu jibrilu aidan malam jibrilu lama malaminsa ya yi yunkurin shi ma ya jihadi rahimahullah wa huwa min shuyukhihi kuma yana daga cikin malama a Sheikh Usman kuma duk yanayin ƙasar ɗaya ne kaga ba shi ɗaya adda fikiran jihadin ba walam yastaqim lahu zalika amma hakan bai tsayu gare shi ba fatara da huttawariku shi malam jibrilu ibnu umar ya so ya jihadin sai azbinawa yan uwansa sai suka kore shi daga can Nijar ila Gobir sai ya zo gobir wurin a sheku usman sun mazahaba ilal hajji daga nan kuma sai ya sake fita ya tafi aikin hajji fa'atar shaikha to sai shi malamin nan nasa malam jibril ya zo wa shehu biliwa in nasiri da tuta ta nasara ishe to kaga ni na yi yunkurin in yi amma allah bai ba da dama ba amma kai ka roƙi Allah ka bi hanya kaza da kaza da kaza da kaza da sauransu sai ya ba a sheku usmanu tuta shi malam jibrilu eh kaga ba da karan kansa sai da aka bashi tuta shi ba eh ya bashi tuta bayan ya bashi tuta kuma ya yi masa mubaya'a saboda haka farkon wanda ya fara mubaya'a shi ne malam jibril tun kamin jihadi ma tun kamin tunanin jihadi shi tuni bayan mubayat amma wancan a shehu abdullahi da ya ce shi ne farko wanda ya yi mafarin yakin kenan eh wa huwa awwalu man baya a shaikha qabla jihad malam jibril shine farkon wanda ya mubaya ga shehu usmanu game da jihadi bayan kuma ya bashi tuta matsayinsa na malamin shi to wannan malam alwaziru junaidu yake faɗin wannan magana qala shaykh muhammad bello rahimahullah fi kitabi infaqil maisuri shi ma shafi na 95 zuwa na 91 yace walam yazal kullu man tawalla min muluki biladina eh zuwa 101 95 zuwa 101 walam yazal kullu man tawalla min muluki biladina mujtahidan fi ittifa'i zalika nuri duk wani sarki da ya hau daga cikin sarakunan ƙasar nan to zaka ga yana ta yunkurin ya kashe wancan hasken na da'awar shehu usman wa yakidu bi sheikhi kuma zaka ga yana ta makirci ga shehu kamar yadda da ya gabata wa bi jama'atihi da jama'arsa wa yamkuru bihim kuma yana kulla musu mummunan tanadi wa yahtalu har yana dibara fi isti'salihim ya tumbuke su daga doron ƙasa gaba ɗaya ya halaka su fala jarama malam muhammad bello ya ce babu shakka anna zuhurar dini lalle bayyana addini wa kiyamar shari'i da tsayuwar shari'a la yuwafiquhum wannan ba zai ba zai yi daidai da abin da suke so ba tunda ba akan shari'a suke ba falizalika saboda ganin wannan bayyanar musuluncin da karfinsa ajma'u kaidahum suka tara makircinsu ala nasbil qitali akan wato su kafa yaƙi bainahum tsakaninsu wa bainar shaikhi wa jama'ati da tsakanin shehu da jama'arsa wala ya shukuna an daulata lahum kuma a dan lokaci dalilin yasa suka yi haka saboda ko shakka ba sa yi suke da daula suna ganin yanzu cikin kankanin lokaci ma za su kawar da shehu usmanu rahimahullah sai ce lema ya rauna saboda abinda suke gani min da'afi atba'ihi na raunin mabiyansa anil muqatalati daga yaƙi fajtama'at mashuratuhum sai shawararsu ta haɗu su sarakunan kenan ala zajri du'ati ila Allah cewa duk wani mai da'awa zuwa ga Allah a hana shi a tsawatan masa wa man'ihim da hana su min alwa'azi cewa su daina wa'azi wa amri kulli ahadin kuma sarakunan suka dinga ba kowa umarni an yarjiya ila ma wajada alaihi aba'ahu cewa kowa ya koma zuwa ga al'ada iyayensa duk abin da ka samu iyayenka na yi to ka koma kuma iyayen da akan kafirci suke wa aji dadahu da kakanni kakanninsa amma walam ya ru'una ba abin da ya tsorata mu illa in zaru amiri gobir sai tsoratarwar sarkin gobir na fata bisa lasati umurin ƙarshe sai fitar da wani ƙarar an gane wasu dokoki guda uku shi na fata daga cikin dokokin da ya faɗa shi ne yasa a yi sanarwa kasuwa da sauran wurare inda mutane dai suke haɗuwa cewa annahu lam yarda li ahadin an ya izan nasa illa shekha wahadau ya ce daga yau ka wanda ya ƙara wa'azi sai shehu kaga da ya mutu shi a shehu usmanu shi kenan wa'azi ya bi to shi ne hikimar tun da dama can gefe kuma ana na ane mai kulli-kullan a kashe shi to sai fitar da dokoki cewa kar wanda ya ƙara wa'azi ƙasar nan in ba shehu ba kwarai da gaske ya ce kuma walam yarda li ahadin bil islam ya ce bai yadda kowa ya shiga musulunci ba eh illa warisahu sai wanda ya gadi musulunci to ya san ba magadan saboda waɗanda suka gabata a kan kafirci suke eh min aba'ihi daga iyayensa sai ce wa mallam ya rufil islama duk wanda bai gada musulunci ba falya'ud ila ma waje da alaihi aba'ahu wa aji dadahu sai ce waɗanda ma suka musulunta to duk wanda iyayensa ba musulmai ba ne to ya dawo da allah musulmi zai yi wannan wannan fa sanarwa ya sa aka dinga yi ba hatta a kasuwa hatta a kasuwa to yanzu wannan a kaddara ba an yaƙe shi laifi aka yi in akwai dama sharuɗin jihadi ya tabbata sai ce wa Allah ya ta'ammama ahadun ba'adal yaumi yace kuma kar mu ƙara ganin wani da rawani eh ina tashi kuma ya abin nan wala tadriban ra'atun bi khibariha kar wata mata da ta sa lullubi eh mata almajiran Sheikh Usman sukan sa lullubi su rufe wuyansu da fuskokinsu sai ce to kar kowace ta fito haka nan wuyan ta ga fili da sauransu ala jaybiha akan wuyan rigarta to haza inzaruhu fil aswaqi wannan cikin kasuwa ya dinga sa ana sararwa kullu zalika sa'ayun minhu duk wannan kuma sa'ayi ne da kokari irin nashi fi makidatina wajen kulla mana makirci amma fakafana Allahu kaidahu wa makaro sai Allah ya kare mu daga makircin shi da mummunar dabararsa fa ataha Allahu lahu al-maut ba'da zalika an qaribin dan take sai Allah ya kashe shi Allah ya sauwake mai mutuwa ka san wasu Allah na sauwake musu mutuwa to shine ataha sai sai aka aka huja da abin nan dinsa eh eh shi ne mai kumburin wayan nan eh shi ne eh walamma wali ya bunu yunfa to da ya mutu muhammadu bello ya ce da ɗansa ya jagoranci shugabanci shammara an saƙil jiddi sai ya zare dantse eh wali istihadi da ƙoƙari ala zalika akan yi mana makirci hatta gaza ƙaryatan azimatan to kaji a shiyun baɗin nan sai ya kai hari ga wata alƙarya babba min ƙural islami daga cikin garuruwan musulunci shi ne alƙaryar mala abdulsalam wancan da muka yi ishara da shi eh ba'ari to sai ya kai mata hari ya kai musu hari a cikin watan ramadana da rana aka karkashe su aka karkashe mahaddata ƙur'ani da malaman fiƙihu da malaman tafsiri suka dinga ɗauko ƙur'anai da littattafai suna shimfiɗa su suna rawa sama gare su a cikin watan ramadan musulmi zai wannan amma yan hausa ba ku ambata wannan ba ku ambata to haka suka dinga yi ala hini gaflatin min ahliha wanda bayanin yakin dalla-dalla zai zo nan gaba kuma suka kawo musu farmaki lokacin da suke a gafale a gafale a gimbana a ta can kusa ga tambuwal to lokacin ita gimbana tana ƙarƙashin rikon shi sarkin kabi saboda haka shi bai da damar ya kai hari can saboda haka sai ya turo takarda zuwa ga sarkin kabi na wannan lokaci cewa su haɗa ƙarfi su yaƙe shi suka yaƙi bahaushe ɗan uwansu abdulsalam ba fulatani ba ne shi ne yaƙi na farko da aka fara kuma almajira a shehu usmanu ne hannunsa ya karatu da sauransu duk da daga baya ƙarshe-ƙarshe ya samu ibtila'i kamar yadda za mu gani suka yaƙe shi kuma dalilin ya ƙasa shi mala abdulsalam yana da salo na wa'azi irin na shehu usmanu sannan kuma yana da jama'a ƙabilar sa'arawa tana da yawa a wannan lokaci to sai suka yaƙe shi don su ƙarfafi tasu tawaga ɗin saboda ya za a yi gashi ba haushe kuma bai bisa tafarki irin nasu to shi ne dalilin da ya sa sai shi yin faɗin yasa aka kai masa hari a watan ramadan da rana aka karkashe malamai mahaddata ƙur'ani da sauransu shi ne faƙatanu masha Allah suka kashe abin da Allah ya ga dama sun yi barna saboda to bale ma ga azumi da rana wasu na can na bacci wasu na ibada wasu na karatun ƙur'ani mala ya ce min fuka ha'iha a gani masana fiƙihu suka kashe wa ƙurra'iha da malaman ƙur'ani fi na hari ramadana a yinin ramadana wahum sa'imuna suna azumi amma duk wannan ba ta'addanci bane a wurin masu Hausawa masu taba Sheikh Usman duk ba ta'addanci bane a wurin su ba cin haƙƙin bil adama bane ka duba fa nan takala fa suka yi kuma wasu ka takala almajiran Sheikh Usman wa nahabu amwalahum kuma suka kwashe dukiyoyinsu wa asarru zarari yahum kuma suka ribato ‘ya'yansu mata da ƙanana waje alu suka dinga ya fitar shunan kutuba suna bubbuɗe littattafan addini littattafan hadisi fikihu da sauransu wal masahifa da takardun ƙur'ani suna buɗe su wai hata tsibuna al'alwaha suka ɗauko alluna da 'yan makaranta ke karatu ana rubuta ƙur'ani suka dinga kunna musu wuta fayuƙe duna biya suna kunna musu wuta waye su ta hazi una bi ahalil islami suna izgili da ma'abuta musulunci waye ƙuluna lahum suna ce musu ituna bi mata iduna na in kuntum sadiqina ya ce to ina allan naku yake hausawa aka wannan cin mutunci ka watakila kai mai magana akwai kakanka cikinsu cikin waɗanda an ka kashi aka sani ba jahilci ke damun mutane eh saboda haka mu ji tsoron allah duk abin da kai to allah zai tsayar da kai ranar gobe kiyama sun ba ja'alu ya ariduna to bayan sun gama wannan cin mutunci madadin su koma alƙalawa sai suka biyo gare shi a sheku usmanu ɗagyal su rundunonin nan da yunfa ya aika da suka biyo suka ce to kun ga abin da mun kawa ɗalibin malaminku e kuma ku jira mu lokaci na nan zuwa za ku ga abin da za mu zo da shi suka zo su ne musu izgili cikin garin nasu to wannan sai wasu suka fusata cikin almajiran shehu sai suka afka musu eh shehu bai ma da labari sai suka kwato wasu bayi da suka kamo cikin almajiran shi bala abdulsalam don shi bala abdulsalam gudu ya yi allah ya kubutar da shi ba su samu sun kashe shi ba to sai almajiran shehu sai suka kwato wasu bayi daga cikin bayan da suka kamo da sauran dukiyoyin waɗancan da suka kwashi amma da yake a shehu usmanu malami ne na allah ina jin ran alhamis ne ko abin ya faru ranar juma'a bayan an masa mubaya'a an masa mubaya'a daren abin nan to ranar juma'a hudu basa ta farko sai ya hau mimbari ya yi faɗa mai zafi akan waɗanda suka yi wannan ɗin duk da 'yan uwansu suka kwato duke 'yan uwansu musulmai da wasu azzalumai kafirai suka kwace suka kwato amma shehu ya cewa ya ba ku izini ce duk dukiyoyin nan ku maida musu da waɗanda suka kamu kuma haka suka maida dukiyoyin suka maida bayan saboda ba a ba su izini ba eh saboda ba ba su izini ba yauwa kuma don ya yi haka kuma dalili na biyu don ya toshe kofar a shiyun faɗin kada ya kawo musu hari saboda ya aka ji haka to kaga zai ji ƙarfin me ya kawo hari to saboda maslaha sai ce a maida musu dukiyoyi kuma aka maida musu amma duk da haka yunga bai haƙura ba sai da ya kawo hari kamar yadda bayani zai zo to shi ne hatta arsala amiruhum ila shehi har sai da shugabansu yunfa ya aika saƙo zuwa ga shehu an yan haza bi ahalihi bayan su rundunonin nan da suka zo suna izgili bayan sun koma sai suka gaya wa yunfa don shehu ya ce masu waɗannan da suka ƙwace dukiyoyinsu maza maza su ci musu bisa hanya su maida musu dukiyoyinsu kuma sai su dawo to haka suka yi suka kama hanya suka cimma rundunar shehu suka bai da dukiyoyin nan da sauran bayan da suka kamo sai suka sake dawowa to da rundunonin suka koma sai suka gaya wa yunfa ga abin da ya faru ga abin da kuma jama'a shehu suka yi amma ba su faɗi cewa sun mayar da kayan ba eh to sai rubuta takarda ya aiko ma a shehu usmanu cewa ya koma gefe amma da iyalinsa kadai zai zo ya kawo hari a garin tsagel eh to shine ayyan hadha bi ahlihi wa ikhwanihi wa abna'ihi fa innahu yuridu an yahjuma 'ala alqarya yana son ya kai hari ya kai hari ga ainihin garin fa aba alaihi shehu shehu yace a ni ba zan rabu da jama'a ta ba ya jama'ata ina karantar da su addini suna karuwa da ni kuma ka ce in ware gefe kuma kai ka zo ka kashe su a ba zai yi haka ba sai ce illa an yi hajira bi jama'ati ya ce kawai zan yi hijira in bar ma ƙasarka saboda inda yake zaune ɗagyal tana ƙarƙashin rukun shi yi faɗi cikin gobe da sai a sheku usmanu ya yi ittifaƙi kan cewa zai bar wurin sai yasa aka yi sanarwa cewa duk inda wani mabiyin shi yake to ya zo ɗagyal za a haɗu a yi tawaga sai a je gudu to bayan a sheku usmanu ya sanar da shi haka takardar da shi a sheku usmanu ɗan saƙon da ya ba to da ya je sai ya ƙara wasu abubuwa waɗanda shehu ma bai faɗe su waɗanda suka ƙara zuga shi yin faɗin suka ƙara fusata shi to da yaga ana ta hijira hamma daga nan cikin asima ɗin tashi alƙalawa ana ta kwashe mutane ana ta yi tsagel sun ba zaharar da dama ta kuma sai da dama ta kama shi saboda ya ga ana batun kwashe mai jama'a fi ma ƙala cikin abin da ya faɗa daga baya sai ya sake wata dubara wa talaba mina shehi sai ya sake aika takarda ya ce a'a shehu ya yi haƙuri ba sai ya yi hijira ba ya zauna watarkan lintikari da barin wurin ma an na ƙara'in al'ahawali muhammadu bello ya ce duk da ƙarinu na yanayi ma'uzinatun suna sanarwa bi adamil amanati minu cewa wannan hanyar ma da ya fito da ita makirci ne cewa a haƙura ɗin a zauna yana son ya yi irin abin da ya yi wa gimbana alƙaryar mala abdulsalam ya hasashi wani lokaci in shehu da jama'arsa suna rafkane sai ya turo rundunoni sai a kai musu hari wa shawahidul adilla da shawahin na dalilai qati'a masu yankewa bi zalika fa zara ilaihi shehu shehu ya sake tura mai takarda ya ce a kai hakuri na yanke shawara kawai zan bar kasarka fa hajara sai a sheku usmanu ya hijira min wasaɗe beladihim daga inda suke iko ya koma inda shi yumba ba ƙarƙashinsa ba ne yankin kebe ne ama shuraihin kuma wannan ya faru a shekarar shuraihu shine shekara ta hijira 1218 fi shahari zilƙa'ada li ashirin madat minhu hijirar ta uku a watan zilƙa'ada goma da suka gabata gare shi da suka yi hijira a ya zo lokacin almajirinsa kuma abokinsa kuma wazirinsa a malan agali agali shi ma ba azbini ne saboda shi ne kamar matsayin mai da'awa a kasashen ainihin nijar da sauransu to da saƙo ya kawo masa cewa shehu zai yi hijira shi ma sai ta tarkato mutane da raƙon ma haka ya ba da gudunmawa ƙwarai da gaske ya ba da gudunmawa to haka ya zo ya samu a sheku usmanu shi ya ja raƙumin a sheku usmanu suka bar ɗagyal har suka je gudu wanda gudu tana cikin sokoto a yanzu amma a lokacin tana cikin yankin kebbi to ko da suka je aliyu je shi kuma har ya riga ya gina ma a sheku usmanu gida a nan gudu har yanzu gidan yana nan an ya gina mai gida da masallaci da makaranta da sauransu sai aka zauna kawai aka ci gaba da karantar da al'umma summa innahu lamma alimna bi darurati muhammadu bello ya ce lokacin da muka san ta fuskar lalura in qita'a ihbalil amana duk wasu yagwaina amana sun yanke bainana wa bainahum tsakaninmu da sarakunan nan wa ƙari'a anahum ala adawatina jami'u man huwa ala shakilatihim kuma duk wani basaraki da yake akan tafarki irin nasu ya ba su gudunmawa ya yi musu alƙawalin zai taimake su a yaƙi shehu da jama'arsa minas sudani yana daga cikin mutanen sudan baƙaƙe wata wariki da azbinawa walam yabqalana malazun muhammadu bello ya ce wata malaba ba ta wanzu ba gare mu ba ta yi saura ba au malja'un ko inda za mu ɗan faki fi muluki hazihil biladi ga sarakunan wayannan garuruwa litazafurihim ala adawatina saboda kokarin hada kansu wajen taimaka ma junansu akan adawanmu wata aqudihim da kuma ƙulla alqawlansu ala zalika akan haka cewa duk sanda yaki ya tashi za su taimaka ma yunfa ya aika musu takardu ya aika ma sarkin zamfara shi yunfa na daura na katsina na zariya sauransu to lokacin shi sarki makau wanda ya rosa masallacin uba ne eh to shi yunfa ya aika matakarda kuma suka yi alkawalin cewa za su taimake shi kuma suka karfafa shi akan yakan shehu to da sun ka fahimci haka rauman minhum kuma sun yi haka ne saboda nema minhum daga wurinsu listi isale na saboda su tumɓuke mu su manufansu gaba ɗaya su kawar da mu a kan doron ƙasa to ijita ma'ana a nan ne muhammadu bello ya ce sai muka haɗu wa shawarna muka yi shawara fi amrina akan al'amarinmu wa ƙulna muka ce innahu la ya ta'atta lin nasi ba zai yi ga mutane ba an ya kunu hamala su zamo kara zubimin walin ba shugaba da zai yi ba tufa baya ana shaikha nan ne sai suka zo suka gaya wa shehu cewa ya kamata a zaɓi shugaba kuma kai muka zaɓa daga shi ba shi ya ce ku zo ku zaɓe ne ba kuma ba shi ya kawo shawaran cewa a kafa shugaba ba almajiransa ne suka ga irin take-taken waɗancan ya kamata a ce akwai shugaba wanda zai dinga ba da umarni saboda in ba a yi haka ba al'amari zai zamo da matsala alassam'i wa ɗa'a wanda za a dinga sauraron sa ne masa ɗa'a shine a shekhu usman filman shaɗi cikin nishaɗi abinda yake akwai nishaɗi wal makarai da abin ƙi fa baya huwa alattiba ilkitabi wa sunna sai sheku ya dinga karban mubaya'a daga almajiransa akan littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lailatul khamis daren alhamis wannan ya faru a ƙarƙashin wata itaciya ana kiran iccen faru a nan kusa ga guduɗin suka yi masa mubaya aka tabbatar da cewa zai shi ne amirul mu'minina shi zai dinga ba da umarni da sauransu duk da kocan inda an kaito kuma shi ne shugaba tun da shi ne malami kowa almajirinsa ne amma dai alatta ne kuma ba ayyana shi ba sai yanzu fa'awwalu man baya ahu akhuhu alwazairu abdullahi farkon wanda ya masa mubaya a wannan lokaci ma'ana bayan sun kawo shawarar eh amma hakikatan malam jibrilu shi ya fara mubaya gaba yadda muka fada to sai masa mubaya sun mubaya atuhu sannan ni ɗansa ni kuma sai ne masa mubaya sun mubaya a hulu waziru umaru alkammawiyu sai malam umar alkamu shi kuma sai masa mubaya sun mabaya ahu alkafatu sannan dukkanin sauran tawaga suka dinga masa mubaya'a sun ma inda hulan ma asbahana to bayan mubaya'a ta abin da muka waye gari asbahana sai ce a ƙadinar rayati sai aka dinga ɗaura tutocin yaƙi wana fazna ila hafaril handak sai suka kawo shawarar cewa tun da ya riga ya aiko saƙo cewa zai kawo hari a zagaye garin gudu da ganuwa a irami irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi a gazawatul ahzab to su ba sai suka yi irin wannan to intaha wannan bayani ya kare duka daga littafin infaqul maisuri aka ciro shi قال الشيخ عبد الله بن رحمه الله في كتابه تزيين الورقات شيما شافي na 82 zuwa 83 ya ce fahajarna ila makanin sai muka yi hijira saboda sakamakon matsaloli zuwa ga wani bagire fi a tarafi biladihi a gefen garuruwan shiyun faɗin filbawadi can a daji yusamma kudu ana kiran shi da kudu shi ne sai aka canza kafin ya dawo gudu bidan milkafi wa dali to da kudu ake kiransa daga baya sai koma kudu gudu fa'amara wulata ba wulatu ba wulata mafa'ulun bihi ne fa'amara wulata biladihi sai shi yunfa ya dinga umurtar a ‘yan galadimominsa da hakimansa na garuruwansa an yi akuzu kulla man ya siru ila shef cewa duk wanda su an ka kama zai yi hijira to a kamo shi a hana shi yin hijira ka duba ba saboda shehu yanzu ya yi hijiran ya koma can to duk sauran mutane almajiransa da na alkalawa ɗin da sauran wurare suna ta fita ana tururuwa ana zuwa ana hijira zuwa gare shi to sai shi ya kawo wannan umarnin faja'alu sai shi yumfa da jama'arsa suka dinga yaftinunal musulmi na suna fitinar musulmai ya katulunahum suna ta karkashe su wa ya akhuzuna amwalahum suna kwace dukiyoyinsu su masu yin hijirar ga sun majawaz al'amru kai al'amari ya ketare ila an kanu yursilunal juyusha ilaina sai da suka dinga aiko rundunonin yaƙi zuwa gare mu suna yaƙan mu a nan guduɗin ana ta takarar mu ana ta takarar mu duk shehu bai ba da umarnin a yaƙi ba ya ce a ƙyale su a ci gaba da haƙuri a ci gaba da haƙuri to da fitina ta kai fitina ta yadda dole sai an yi wani abu shi ne fajita ma'ana sai muka haɗu aka yi mitin lammashtar da zalika saboda su suna ganin a yaƙin shi kuma shehu yana ta cewa a yi haƙuri a yi haƙuri lokaci bai yi ba ku dai ci gaba da haƙuri ce to musiba da abin ya yi yawa ya yawa to dole aka ce ma shehu ha dole sai an yi wani abu to da al'amarin ya tsananta shine a shehu usmanu fa'ammar na shaikha alaina sai muka ce shehu kai ne shugabanmu su suka jagorantar da shi ba shi ya jagorantar da kansa ba shi dai kawai haƙuri yake ba su kuma yana umurta su cewa su dinga tanadan makamai shehu ya ba da wannan umarni duk da hadda shi wai sai da aka zo aka yi suka a kan wannan wai ya ce fulani su tanadi makamai eh Allah ya sauwaga ya ce amma kar su taɓa kowa ɗan har-harin da ake kawo su yi haƙuri to da fitina ta yi fitina sai suka naɗa shi shugaba mala abdullahi ya ce muka naɗa shi liyan bobe da amuruna saboda al'amarinmu ya zama a tsare to duk tafiya in ana son ta zama mai tsari ayyana shugaba ake wanda za a dinga sauraron abin da zai faɗa wa huwa qabla zalika kana imamana kuma kamin lokacin ba dama shine jagoranmu mu wa amirana shine amirinmu sarkinmu fakuntu bihamdillahi awwala man baya'ahu ala ta'ati ala alkitabi was sunna kaga ba akan son zuciya suka yi mai mubaya'a ko kabilanci ba a akan littafin Allah da sunna ma'ana da a ce zai saba ma alkitabi was sunna to ba za su bi shi ba ba za su bi shi ba summa hafarna hisnan sai muka tona rami sun baje Allah muka dinga to bayan sun yi wannan ganuwar nan tasiru to sai muka dinga tashi muna kare kanmu muna neman kare kanmu mimman ya gazuna daga waɗanda suke kawo mana yaƙi suna kawo mana yaƙi wafata hana hisna to cikin yaƙin da muka yi gari na farko da muka buɗa shine matankari shine gari na farko da suka fara a fatahinsa tana cikin nijar a yanzu sun mahisna sultana kwanni sannan suka yaƙi kwanni da lokacin ita ma tana ƙarƙashin shiyun faɗin to ita ma aka ci birnin kwanni wanda asali kakansu ne gina garin kamar yadda muka faɗa a baya to da sauran dai wasu a garuruwa haka a irin su abin nan gurdam da sauransu za su kai kamar guda hudu to sun maja a sultanu gobir to bayan wannan garuruwan da suka ci nasara a kai da sarakunansu kuma su ne suka dinga dama yunfa ya ba su umarni cewa duk wanda ya biyo ta wurinsu zai na wurin shehu su kama shi to shehu sai a shehu abdullahi ya ce sai shi yunfa wa kari jama'a aljiyusha sai ya zo ya tara rundunoni ya tara rundunoni da yawa minan naubati na daga bakaken fata na kowane irin kalan mutum su ne siffanta can kalijibali mun karanta a baya ai e to shi ne annauba daga daga bakaken fata daban-daban wata wariki da azbinawa wal fulaniyina da fulani kaga cikin tawagar sama akwai mi shi yumba cikin waɗanda aka tara za a kawo ma a sheku usmanu hari akwai fulani akwai hausawa akwai azbinawa da sauran ƙabilu daban-daban yanzu inda ƙabilanci ne ba fulatani zai yaƙi a sheku usmanu amma fa fulanin na almuttabi'i na lahu masu bin yumfa lahu sai ce ya tara runduna ma la ya alamuhu illallah ta yi yawan da ba wanda ya santa sai Allah saboda ya nemi gudunmawar sauran sarakuna su ma sun turo nasu na Kano ya turo na Zaria ya turo na Zamfara ya turo na Katsina ya turo na Daura ya aka tattara sai ce fa akhraja lana amirul mu'minina jayshan ilayhi to da aka ji labarin za su zo shi kuma a shehu usman sai ya fidda tashi runduna wa amara ni alaihi kuma ya ce abdullahi kai ne kwamanda shi ne kwamanda muka fito falta kaina ma'ahu muka haɗu da yunfafi makanin a wani bagire yusan ma gurdam in an baro gududin tsakanin gududin ne da ita alkalawa din wani rafi ne haka akwai tafki a wurin ana kiran tafkin kwato to don suka haɗu sai aka gwabza sai ce ƙariban min haudin wuri da yana kusa ga wata ƙorama hunaka yi samma kwato eh ba kutu ba kwato saboda bikafin wata'in madmumataini bidammati ishmamin kwato kwato duk da naji wani malami na cewa kutu to kuskure ne kwato fahazama Allahu juyushahu sai Allah ya rosa rundunarsa ya karya su bi mannihi da baiwarsa fadlihi da falalarsa falillahi alhamdu wa shukru yace godiya ta tabbata ga Allah faganim na amwalahum sai muka ganimanci dukiyoyinsu waƙatallahun muka yaƙe su waɗaradnahun muka kore su waraja'na ila shaikhi salimina ganimina muka dawo lafiya lau kuma ga ganima to wannan shine lehin a shekhu usman a wurin hausawa to amma wa ya fara eh to intaha bayani ya ƙare to lokaci ya hararo to bari mu karasa wannan gabar waƙalar shaifu usmanu fi kitabi najmil ikhwani ya hatadu na bihi fi umuri zamani fi umuri zamani shafi na 248 amma sababul kitalin lazi waƙa bainana wa baina muluki hausa wa atba'ihim nan shehun da kansa yake magana dalilin da yasa yaƙi ya auku tsakaninmu da sarakunan hausa da mabiyansu fa'alam ka sani anna malika gobir yumfa lalle sarkin gobir yumfa huwalla zibta da a zalika al'amura shi ya fara laraba kuma sun ce albadi azlam ko ba haka ba eh to in ma wai wanda ya raman ya yi zaluncin to wanda da ya fara shi ne azzalimi to ballantana abinda shi shehu ya ba zalunci ba ne waje abiji yushihi shi ne ya zo da rundunarsa ba mu muka same shi ba fatalakai na hubi na muka haɗu da shi da rundunoninmu faha zama allahu jiyushahu sai allah ya rosa rundunarsa faha raba ya gudu wara ja ila hisnihi zalilan magaluban sai ya gudu yana kaskantacce wanda aka rinjaya wa zalla bi zalika jami'ul kufari fi hausa kuma a dalilin karya shi to dukkanin kafiran ƙasa hausa su sai suka kaskanta saboda shi ne babba a cikinsu to kuma ga halinsa to su kuma ƙananan fa sai tsoro ya kama su to karayayyun ba fatagayyazo li zalika sai hakan ya fusata su sarakunan sarkin kano sarkin katsina sarkin daura da sauransu saboda ga shi gudun mawata sun bada amma kuma ba a ci nasara ba waje ala kullu sultanin to dalilin karye yunfa da aka yi su kuma sauran waɗancan sarakunan kowane sarki ya dinga ya katulul musulmi na fi biladi yana karkashin musulman da a cikin garinsa mabiya shehu to wannan kisan shi ne dalilin da ya sa suka aiko takarda a basu tutocin yaƙi wanda muka karanta a baya to wannan shi ne dalili don su kare kansu shi yasa aka yaƙi kano aka yaƙi katsina aka yaƙi daura da sauransu difa'an anin nafs da kuma wala'in su gami kaga ta fuskar wala'in su ga yunfa wannan ya shafi addininsu ta fuskar kuma cutar da musulmi da suke yi kaga ya zama kariyar kai kenan sai suka hada jihadin kala biyu suka yi na difa'i ga rayuwa da kuma fawaka alharbu bainahum sai yaki ya auku tsakaninsu bayan sun nemi izinin ash-shaykh Usman fasta'salallahu al-kufara sai zan duk inda wani kafiri yake Allah ya karya shi ya tumbuke shi ya halaka shi injazan liwa'adihi saboda zartar da alkawalinsa wannan jagoran ne yake faɗan abin da yake faruwa da kansa fi nasiri dinihi saboda Allah ya alkawalin zai taimaki addinin shi wa nasirihi da wanda suka taimaki addinin wa kunna ba'a da tardi maliki gobir yace bayan mun kori sarkin gobir yumba to arsalna ila jami'i muluki hausa saboda shehu ya ji labarin ya aika musu takardu to saboda a fitar da haƙƙinsu shehu shi ma ya rubuta nashi wasiku sai ya aika musu gaba ɗayansu cewa ga halin ga haƙiƙanin abin da ya faru ga abin da ya ga abin da muka yi shehu ya bayanin komai sai ya aika cewa kuma an yansuru dinan lahi su taimaki addinin allah kan su taimaka ma kafiri wa yu'inuna su taimake mu fi iqamati dini wajen mu haɗu mu tsayar da addini fatakabbaru wa abau sai suka yi girman kai kuma suka ki kuma suka mara ma maki baya to ya an yaƙe su an yi laifi to shine dalilin wasu masarautu da ake ganin na musulunci ne fasta'salahumullahu Allah ya tumbuke su faqti'a dabirul qaumil ladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin to mu ma nan zamu ce alhamdulillahi rabbil alamin saboda haka dan zamu kwana littafi bai sauko ba eh za a sake duba wata rana da dai an dan huta da insha Allah in an dawo za a karasa cikin lokaci eh muna addu'a a muna addu'a Allah ya amfanar su kuma wasu daga cikin matasa da suka fada wannan fitina har suna shiga mutuncin wanda bai cancanta shiga mutuncinsa ba Allah ya shirye da su Allah ya ba su ikon gane gaskiya yauwa wannan ku je ku yi da'awanku na kafa ƙungiyarku amma ku daina taɓa bayan Allah ba za ku kai labari ba ba wanda zai muku inkari ku kafa wata ƙungiya saboda maslaha ta rayuwar duniya to an me na taɓa bayan Allah to ko a iya nan mun ka karanta ai kowa ya gane inda aka sa gaba eh saboda haka ai wala bakar eh to alhamdulillah eh to muna da baki daga birnin Kebbi zamu dan tsamo su minti biyu haka su dan sa albarka su gaisa da mutane wasu yi muna addu'a kuma su faɗi lokacin da za a dawo eh ba ba sai ayi shawara ba eh saboda haka akwai malam aliyu aliyu daga badariya akwai malam zubairu ibrahim asada su insha allahu na'am insha allah za mu kira su minti biyu ba daɗiya za a yi ba malam aliyu bari in fara da kai tun da kai a kusa sai a zuwa ɗan gaisa da mutane a yi bayani a takaice insha allahu a ko kai ko shi malam zubairu zai iya faɗan lokacin da za a dawo insha allahu to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah